أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci inda muke karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine darasi na 23 wanda ya zo a ranar 6 ga watan 5 ga watan takwas kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shida ga watan biyu a dubu biyu da ishirin da biyar kuma muna nan cikin babin da yake karantar da yadda ake yin sallah mun tsaya inda mutum zai yi tasbihi na salaso salasina ɗin nan insha Allah za mu tashi gaba da nan inda malam yake cewa wa yustahabbu wa yustahabbu bi isri salati subhi at-tamada fi zikr wal istighfari wannan za tashi in Allah ya yarda malam yace wa yustahabbu an so ga duk wanda yayi sallan asbahi shine wa yustahabbu an so bi isri salati subhi a ƙarshen sallar asbah in mutum yayi sallama to an so at-tamada ya zarce fi zikir wajen yin zikiri wal istighfar da yin istighfari wat tasbihi da yin tasbihi wad du'a da yin addu'a ila ila dulu'i shams har zuwa rana ta fito an so mutum ya ci gaba da yin wannan ibada na zikiri da tasbihi da tahmidi da addu'a da sauran makamantan irin wannan da su karatun alkur'ani har zuwa rana ta fito ila ɗulu'i shamsa wa ƙurbi ɗulu'iha ko kuma kusa da fitowan wannan rana ɗin to sai ya tashi ya tafi gida ya gama da wannan kenan amma fa walaisa bi wajibin ba wai wajibi ba ne yin hakan amma an so cikin abin da yake na mustahabbi to mutum ya yi wannan su wa'annan istighfari da su tasbihi su magani ne ga zuciya ga baki ɗaya magani ne na zuciya yawa wajen kare mutum daga aikace-aikace na sharri da sauran makamantan irin waɗannan su wato yanda suke a cikin ibadan ibada yanda suke a cikin ibada wato girman su a wajen ibada ko kuma amfanin su a cikin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman gafaran ubangiji a rana a kowane rana yana neman gafaran ubangiji sau saba'in zuwa sau ɗari to in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an gafarta masa mata kaddama wa mata akhara ko to in yana neman gafaran ubangiji sau saba'in zuwa sau ɗari kamar yadda ya zo a littafi imam bukari to kai kuma yau da kake a yau irin mu fa mun gane ko so nawa ne ya kamata ka nemi gafaran Allah mun gane to wannan kenan amma malam ya ce wa laysa biwajibin wayar ka'u zai yi ruku'a shine zai yi nafila raka'atai lifajiri ba raka'atan alfajiri ake cewa ba raka'atai lifajiri saboda mudafin wa mudafin ilaihi ne sai a cire alifin da nunin dan ya ce raka'atan alfajiri raka'atan alfajiri sunanta kenan to zai wannan raka'o'i biyu na bayan fitowar alfijir amma zai yi su ne ƙabla salatu subhi gabanin sallar asbahi amma ba a yin su kafin fitowan alfijir in ka yi su kafin fitowan alfijir ma sai ka sake yi sannan kuma rakatar fajiri suna cikin wato na filfili wanda suke masu girma suna cikin nafilfili wanda suke da muhimmanci a jerin nafilfili bal zarkatar fajirin nan da muke gani suna cikin nafilfili wanda in baka yi su ba ma kakan rama su mun gane ko to saboda haka yana da muhimmanci yin su ana yin su kuma kafin sallan asubahi amma bayan fitowar alfijir kaga bayan an kira sallah na biyu kenan mun gane ko in mun ce kiran sallah na biyu shine wanda ake yin sada daga shi sai liman yanzu to amma asalin kiran sallah na biyu shine wancan na farko din eh to ana yin sa a daidai kiran sallan daga shi sai sallah asbahi yaqra'u fi kulli rak'atin ana karantawa kowane raka'a bi ummul qur'ani ana karanta fatiha fatiha ake karantawa a wannan sirruha ana boye tunanin aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wayannan raka'o'i guda biyu na na daga su sai sallar asubahi din nan kai ka ce ma wato fatihan ba a gama karanta ta ta inda aka gane fatihan ake karantawa kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin rakawoyi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam nafila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su wato a lokaci wanda yake dan kadan mun gane ko amma zaka samu wasu malamai sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun mun gane ko wasu kuma suna cewa yana karanta alam wa alam alam nashra da kuma alam tara kaifa fa'ala rabbuka a ciki to amma dai ala yati halin karatun fatiha ya tabbata yakan karanta wannan suratul fatiha yusirra ha kuma yakan boye ta to wannan an gama da wannan wal qira'atu fi zuhri karatu a cikin sallar azhar bi nahwi qira'ati fi subhi kaman kwatankwacin karatu a sallar asuba ne min duwali na tsayin da za a karanta tsayin raka'o'in ko kuma ayin surorin da za a karanta dama an ce a sallar asuba ana karanta min duwalil mufassir daga can su wannan jimi ya zo ya zo har in shiƙa wato duk wayan ana kiran su duwalil mufassir wayannan surori ake so a karanta a sallar asuba to hakan nan ma a sallar azhar audu da zalika ko kuma bai kai na sallar asuba tsahi ba wala yajharu fiha bi shay'in ba zai bayyana fiha a cikin sallar azhar baya bayyana komai min alqira'ati daga cikin karatu ba daga cikin karatu wato fatiha a ɓoye sura a ɓoye raka'an farko na biyu na uku na hudu duk a ɓoye ake yin su wa yaqra'u fil ula wasaniyati fi kulli rak'atin bi ummil qur'ani wa suratin sirran yana karantawa a raka'an farko da raka'a ta biyu fi kulli rak'atin a cikin kowane raka'a yana karantawa bi ummil qur'an da suratul fatiha wa suratin da kuma ya kawo sura ya dora akai amma sirran a ɓoye wa bil akhirataini a cikin kuma sura rakawo'i biyu na ƙarshe bi ummul qur'ani yana karanta fatiha ne wa da ha ita kadai sirran ita ma a ɓoye wa ya tashahhadu yana yin tayya fil jalsatil ula a zaman farko a zama na farko shine raka'o'i biyu in ya zauna to tayya zai ila qaulihi zuwa inda zai faɗi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan ne zai tsaya a tahiyan shi ta farko sun mai yaqumu to kaga sai ya tashi wannan shine ƙari a wancan sallar asbahi in ya tashi fala yukabbiru ba zai yi kabbara ba hatta yastawi qa'iman har sai ya tsaya in liman ne sai ya tashi ya tsayan tukunna a nan ne zai yi kabbara in ma mu in mai sallah shi kaɗai ne ma sai ya tashi ya tsaya kafin ya yi kabbara sannan su kuma mamu a irin wannan tashin ba za su tashi ba har sai liman ya gama kabbara sannan su kuma sai su tashi mun gane ko kada su tashi tare da liman su tafi su tsaya a tare a'a ba za su tashi ba har sai liman ya yi kabbara yawwa shine nan malam yace fa bada an hatta yastawi qa'iman haka za ya fal imam hakan nan liman zai aikata war rajul wahdahu da kuma mutum mai sallah shi kadai wa ammal mamum amma su kuma mamum fa fa bada an yakabbira al imam bayan liman yayi kabbara ya qumul mamum aidan mamu su ma sai su tashi so kaga idan bayan liman yayi kabbara ne ashe kaga bayan liman ya tsaya Tunda shi liman ba zai kabbara ba sai ya tashi sai ya ce Allahu Akbar to yana gama kabbaran nan mamu kuma sai su ma su bi su tsaya a wannan su tashi su miƙe su samu liman a wajen fa iza stawa qa'iman kabbara wa yaf'alu fi lokacin da ya daidaita qa'iman a tsaye kabbara zai yi kabbara wa yaf'alu fi baqiyati salati min sifatin ruku'i والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح to a lokacin da liman ya tashi zai miƙe ya tsaya zai aikata a cikin sauran sallan da zai yi min sifatin ruku na daga siffar na ruku'u daidaituwan bayan shi da abin da zai karanta a cikin ruku'u shine tasbihi wa sujud da kuma sujada ya tabbatar da wato goshinsa da hancinsa da tafukan shi da kallon yatsunsa gabas da kuma kallon yatsun kafafuwansa suna kallon gabas su ma a wannan haka zai yi wal julusu da kuma zaman da zai yi malam yace zai yi irin wannan nahwa kwatankwacin ma taqaddama zikruhu abin da ya gabata ambatan shi fi subhi a sallar asbahi waya to in ya gama wannan kaga zai je har ga sallama kenan waya tanaffal yana yin nafila ba'da ha bayan sallan azhar din nan wa yustahabbu lahu an so gare shi an ya tanaffala yayi nafila bi arba'i raka'atin wato da raka nafila raka'a hudu yusallim yana mai yin sallama min kulli raka'ataini ga kowane raka'a biyu ana so ya yi wannan shi ma wannan mustahabbi ne wa yustahabbu lahu misla zalika an so masa irin wannan nafila din qabla salatil asri gabanin sallar la'asar wa yaf'alu fil asri kama wasafna fi zuhuri in yazo yin sallar la'asar zai yi ta ne kamar yace kamar yadda muka siffanta yayi sallar azhar hakan nan zai yi sallar la'asar sawa'an daidai wa daidai illa annahu sai dai shi mai yin sallah ya ƙara'u yana karantawa fi rak'atayn al-ulayayn a cikin raka'o'i biyu na farko ma ummul qur'an tare da suratul fatiha zai karanta bil qisari min suwari wato da surori wanda suke gajeru su ne waɗannan surori daga inshiqaq har zuwa nasi abinda zai karanta kenan misal misalin wadduha wa inna anzalnahu to abin da ake so a karanta kenan a sallar la'asar wani awi ma da makamantansu to wannan an gama da azahar da la'asar wa ammal maghrib amma sallar magriba to fa yajhar bil qira'ati ana bayyana karatunta fi rak'atayn al ulayayn a raka'o'i bi na farko wa yaqra'u yana karantawa fi kulli rak'atin a cikin kowace raka'a minhuma daga raka'o'i biyun nan na farko yana karantawa bi ummul qur'an wato da suratul fatiha wa suratin da kuma wata sura min suwaril qisar daga waɗannan surori suwar buha su inna anzalnahu suwattini su alam nashra wayannan dai surori zai karanta wa fi saniyati a cikin raka'a na biyu kuma bi ummul qur'ani faqat وفي الثانية نعم الثالثة كو يوا وفي الثالثة أركع أنا أكو كما بأم القرآن زي كرنت فاتحة ne fakat ita kaɗai, nan kuma zai karanta ta a ɓoye wato abinda za mu gane a cikin salloli guda biyar ɗin nan duk inda ake karanta fatiha ita kaɗai to ita a ɓoye ake yi mun gane ko in azahar kuma dukkaninta a ɓoye ne la'asar ma a ɓoye ne amma kaga magriba duk inda za ta fito ita kaɗai za a karanta raka uku na magriba da raka'a na uku da na hudu na isha'i dukkanin sa ɓoye za a karanta fatiha nan wa ya tashahadu zai tayya wa yusallim ya yi sallama wa yustahab nan ma a sallan magriba an so an ya tanaffala ba'da ha ya yi nafila bayan sallan magriba bi rak'ataini da raka'o'i guda biyu wa ma zada duk abin da ya ƙaru wa huwa khairun wato wannan alkhairi ne ƙari ne na alkhairi yayi a nafila din wa in tanaffala bi sitti raka'atin in zai yi nafila bi sitti raka'atin da raka'o'i guda shida fa hasan wannan yayi mun gane ko wa tanaffulu kaga yin nafila dai bainal maghrib wal isha'i tsakanin magriba da isha'i muraggabin wannan an so a yi shi so wato wanda yake mai girma wa ma gairu zalika amma a wani wa'annan min sha'ani ha fa kamata kaddama na sha'anin wato na fulfilito kamar abin da ya gabata ne mustahabbi ne amma wannan mustahabbin muraggabin na tsakanin magriba da isha kamata kaddama zikiruhu fi gairi ha kamar yadda ya gabata ya ambaci nafila a wasu salloli ɗin wato azahar kafin azahar bayan azahar kafin la'asar da kuma su bayan isha to duk wayannan su suna martaba ɗaya. Wa amal isha'u amma ka ga sallan isha'i al-akhirati wanda ita ce na ƙarshe wahiyal atmatu ita ce wancan wanda muka ambace ta da suna atma ɗin nan amma wasu isha'i a khasu biha amma dai sunan a kirata sallan sunan isha a khasu biha wa aula ita ne ya fi dacewa da wannan suna ɗin to a wannan fayijhar fil ulayni ana bayyana karatu a raka'o'i biyu na farko bi ummil qur'an a karanta fatiha gaba ɗaya wa suratin da kuma sura fi kulli rak'atin a kowace raka'a ita suratul fatiha ita ma yanda take nan haka aka sauko da ita jumlatan wahida wato lokaci guda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'atuha amma karatu a cikin sallan asbahi isha'i afwal shine yafi tsahi qalilan kadan min qira'atul asr daga karatu na sallan la'asar wa fil akhirataini a cikin kuma rakawo'i biyu na ƙarshe ana karantawa ne bi ummul qur'an da suratul fatiha kadai kuma a ɓoye fi kulli rak'atin a cikin kowane raka'a guda biyun nan na ƙarshe sirran a ɓoye ake yin su summa yaf'alu fi sa'irha zai aikata a sauran abin da ya rage kamata kaddama kamar yadda ya gabata min alwasf na yadda aka siffanta wato daga zaman tahiya zuwa sallama wa yukrahu makruhi ne annamu qablaha a yi bacci gabanin sallan isha'i wannan makaruhi ne yin bacci an ƙi wato a yi bi ma'ana in ka yi in an ce abu makaruhi ne a addini in ka yi shi ba za a rubuta maka zunubi ba in ka yi ba za a rubuta maka zunubi ba amma in baka yi ba za a rubuta maka lada shine ake kira makaruhi to makaruhi ne yin bacci gabanin sallan isha'i me isa ya zama makaruhi saboda kada ya rinjaye ka har ka rasa sallan isha'i mun gane ko ranar sallallahu yana cewa lalle da sun san menene yake cikin sallan isha'i da sallan asbahi na lada la tauhada sun zo ma wannan salloli walau habwan koda da rarrafe ne sannan kuma wani hadisi yana faɗa mana cewa lallai sallah wanda tafi nauyi ga munafiki ba zai iya sallatanta sosai ba sallan isha'i tana ciki da sallan asbahi mun gane ko munafiki bai shi iya sallatan waɗannan salloli guda biyu saboda haka ya zama makaruhi kai bacci kafin sallan isha'i domin kada ka rasa sallan isha'i din ka bacci bayan magriba kenan shine yace wal hadisu ba da hakan nan ko makaruhi ne ka zarce da yin hira ba da ha bayanta domin ka yi hira bayan sallar isha'i kakan rasa alkhairai da yawa a cikin dare. Mun gane kuma, ka yi hira yanzu ka kai karfe sha biyu sai ka kwanta, to ina lokacin tahajjudinka, ina lokacin kiyamun laili, ina lokacin da zaka tashi kana tunani fi malakotis samawati wal ard kana tunani ga girman Allah, ina lokacin da zaka tsaya ka faɗa ma Allah damuwanka cikin dare. lokacin da mutane suke bacci ina lokacin ina za ka yi da wancan aya ta tajafa junubuhum anil mabaji'i ya za ka yi da wannan aya ce muminai su sansaninsu yakan nesanta da makwancinsu bi ma'ana suna tashi suna yin suna yin suna yin sallah da daddare suna nafilfili suna tasbihi suna tahmidi suna gode ma Allah suna roƙon Allah mun gane ko to ina za ka yi wannan tunda ka raba dare kana hira saboda haka duk wani abin da zai shagaltar da kai na rashin wanda zai sa ka har ba za ka iya motsawa da daddare ka gana da mahalicinka ba to shi ma wannan makaruhi ne ka yi ta yin shi amma ka ga halin da muka samu kan musamman samari wanda su ne fi dacewa kuma su yi wannan aikin a daidai wannan lokaci din shine sun mori wato ƙuruciyarsu kafin wancan lokaci da ba za su iya yi yanzu ba za a je a yi kallon ƙwallo na masu tibin nan na gidan kallon ƙwallo to an taso karfe goma to an taso karfe goma fa an ja an kalli ƙwallon na wajen minti casa'in ko kuma minti ɗari a wani lokaci. To an taso kuma sai a zo a zauna a yi musu a kan abin da aka kalla, a tattauna wannan al'amari ɗin, a yi munazaran shi, a yi dirasa, a yi karatunsa cikakken karatu wane ya yi kaza wane ya ba da fasin wane ya zubar da kwallo a yi wannan kaga ba a samu lokacin da za a yi ba to inda kuma abin ya zo kaga wannan mu ta bangaren addini za an taso goma waje wajen sha ɗaya ka shiga gida ka kwanta to inda abin ya gama lalace mana gabaki ɗaya a kuma neman arziki washe gari wajen karfe takwas an ci abinci an fita to sai an ji an sake tattauna wannan abin da aka kalla jiya ta kana neman mai aiki ya zo maka suna can suna hiran kwallon su awa ɗaya kuma ba ta isan su su gama dirasan wannan kwallon eh darasi suke yi cikakken darasi a to kaga lokaci duk ya tafi da yamma kuma a ce za a je a ga local one na cikin gida to ka gani to ba a son wato ba a so minti ɗaya ya wuce maka wanda za ka yi asararsa a mazauninka na ɗan adam musulmi minti ɗaya ba a so ya wuce ya same ka kana cikin wani al'amari wanda yake mai kyau in ma ba za ka iya yin komai ba a ce an same ka da cikin tsarki yawa kana cikin alolanka a wannan waje ɗin to shine yukrahul hadisu qabla yukrahul nawmu qabla ha wal hadisu ba'da ha li ghairi daruratin in dai ba dai wani larura ba yawa amma in larura ne ta sa har za a zauna bayan dare kamar za a yi karatu a'a za a yi kaza za a yi kaza wannan babu laifi na'am wal qira'atu to sai kuma wannan karatun duk karatun da ake ce ake koye wannan ya ake yin sa shi kuma shine ma yace wal qira'atu allati yusirru biha fi salati kulluha hiya bi tarikil lisani duk karatun da aka ce a ɓoye tafi salati a cikin sallah dukkaninta, to wannan karatu a sirrance ake yi wanda aka ce a ɓoye na sirri to tana kasancewa ne bi tahrikin lisani bi takallumi bil qur'ani tana kasancewa da motsin harce bi takallumi kana yin wato karatu bil qur'an da alqur'ani ba wai kana yin karatun a cikin zuciya bane mun gane ko ita zuciya tafakkur ne ake yi. Mun gane ko wai tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard. Suna tunani wajen halittar sammai da kasai to wannan ita a zuciya ake yi. Amma in an ce addu'a, in an ce tasbihi, in an ce tahmidi, in an ce karatu a ɓoye, to suna tabbata ne bi tahrikin lisani sai bakin ka ya motsa. Ba wai ka yi karatun a zuciya ba. Mun gane ko akwai alat sirri ma. wanda har ma za ka yi ɗan wanda yake kusa da kai sosai zai iya jin ma wasu kalmomi da kake faɗa. Mun gane ko? To wannan shine ake nufi da karatu a ɓoye. Wa ammal jaharu, to amma bayyanawa kuma shi kuma ya yake mun ce ana karatu a ɓoye wanda in har ka bar karatu a ɓoye ma akwai sujada. In ma ka bar karatu a ɓoye a bayyana ma akwai sujadan da ake yi ko? To wa ammal jahar kaga ita ko bayyanawa fa'an yusmi a nafsahu wa man yalihi shi ne ya jiyar da kanshi karatun da yake yi wa man yalihi da wanda yake kusa da shi, shi ma ya ji karatun da yake yi in kana wahdahu in ya kasance shi kaɗai ne, to wannan shi ake kira bayyana karatu. To, ita kuma mace fa, duk wannan bayani ɗin. a wajen bayyanawa ko ɓoyewa, shi ne mala ya ce wal mar'atu, kaga ita mace fahiya ita a wajen bayyanawa fahiya dunar rajulifin jihari, shi ne wato ta yi karatu ƙasa da namiji fil jihar wajen bayyanawa. Eh, wai an tasma a nafsa khasatan ta jiyar da kanta khasatan ita kaɗai. Mun gane ko? Ana bayyana karatu da ɓoye wato inda muke samun mishkila su matanmu gabaki ɗaya karatun a ɓoye suke yi. Ba sa yin karatu a bayyana ko? To, ya ne karatu a bayyane yake? Ai, anan in ka duba shi malam ya ce, wal mar'atu dunar rajili, ita karatunta wajen bayyanawa bai kai na namiji ba. Ba wai an ce wal mar'atu ta sirri kira'ata ta ɓoye karatunta ba ne. in ɓoyewa ne shi da ta yi karatu bakinta kawai yana motsi da harcenta. Amma an ce duna da ta yi karatu bayyanawanta kada ya kai namiji, ai tasma a nafsa ha za ta jiyar da kanta karatun da take yi. Ba za ta daga murya ba, amma za ta yi karatun da kunnanta yana ji. In za ta yi karatun da kunnanta yana ji ɓoyewa ta yi? Kaga ba ta ɓoye ba. To wannan shine gyaran da za a koma gida yau ɗin nan a tara mata a faɗa musu. In ba haka ba suna barin wanda ya bar ɓoyewa menene kabli ne ko ba addini a kan shi. Kabli na kan shi ko? kabli na kan shi to kabli ta kama mata da yawan gaske a irin wannan amma a rashin sani to kaga tun da mu mun ji yanzu sai a koma aikin farko a yau kafin a karya to kai ku zo fa ga karatun yanda yake matan nan fa ba wai ɓoye karatu ba wai kuna yin karatu a sirrance ba ne a za ku bayyana wanku kada ya kai na na maza wannan shine yanda za a yi amma wahiya fi hay'ati salati amma a sauran al'amura na sallah fa misluhu kamar namiji ne gaira annaha tambummu wala takhruju fa hizaiha wala ubdaiha wa takunu munbammatan munzawiyatan fi julusiha wa sujudiha wa amriha kullaha to nan ne inda zamu tsaya ita za ita ita duk ruku'u sujada ga baki ɗaya irin namiji take yi sai dai ita ba za ta buɗe hannayenta ba, ta namiji an ce zai buɗe sassanin sanan kada ya haka to ita kuma in ta zo yin sallan tana matse su ne ba za ta buɗe su ba za ta kasance ga baki ɗayanta a dunkule take wata kunu mumban matin a dunkule mun zauyatan ta tattaru a lokacin sallah fi julusiha a wajen zamanta wa sujudiha da sujadanta wa amriha kulliha da kuma dukkan al'amarinta a cikin sallah yanda za ta yi kenan kuma nan za mu tsaya insha Allah gobe za mu kora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين